فالتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة وهذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي القدسي رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث أما من تقديم محب أنفسنا على محبه فقال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أما خامس الأسباب عباد الله فمطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجه والجه والجهم والجهمية قطاع الطرق قطاع الطرق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أما سادس الأسباب إخوة الإيمان فمجاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أما سابعها وهو أعجبها كما يقول ابن القيم انكسار القلب بكليته بين يديه بين يدي الله تعالى وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات أما ثامنها أحبتي في الله فالخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه ثم ختم, ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة يقول الحكم رحمه الله سبحانه رحمه الله تعالى في النزول الإلهي وقد حكى وقد حكى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل أما تاسع الأسباب فمجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقي أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك أما العاشر والأخير فمباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل ثم ختم رحمه الله بقوله فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب سبحانه وتعالى وملاك ذلك كله أمران استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق قلت ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأحمد الله تعظيما لشانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alaye da sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa bayan haka bayan Allah sani mafi girman buri na musulmi a cikin wannan rayuwa ga baki ɗaya shine neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala mabawa ba zai kai ga samun yadda ta Allah madaukakin sarki ba sai idan ya samu kauna ta Allah sai in Allah ya kaunace shi saboda haka ya wajaba ga ko akan kowane musulmi ya nemi sanin sabubban da za su janyo mai yadda ta kauna ta Allah madaukakin sarki wacce ta wannan kofar ne zai samu yadda ta Allah ya samu shiga aljanna Allah madaukakin sarki ya datar da mu ibn al-qayyim alaihi rahmatullah cikin ɗaya daga cikin fitattun littattafan sa madarijus salikin ya nazarci wannan mas'alar sannan ya faɗaɗa zance a kai ya ambaci sabubba guda goma da suke janyo wa bawa ƙauna ta Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ababe guda goma a gurguje ya ce na farko karanta alkur'ani tare da yin tintintini da kuma ƙoƙarin fahimtar ma'anonin alkur'ani ya ce kamar yadda mutum yake karanta littafi na wani bawa wani mutum ɗan uwansa yake haddacewa yake ƙoƙarin feɗe shi ya san abin da yake ciki ya ce to haka ya kamata mu dinga nazartar alkur'ani ba iya karanta bakin alkur'ani ba waɗanda suke karanta baki na alkur'ani suna da tarin yawa amma a cikin duk mutum goma na mahaddata kana iya tarar da takwas ba su san abin da suke karantawa ba ma'ana sanin da ya kamata a ce an yi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu na biyu Allah madaukakin sarki ya ambaci ya ambata a cikin littafin sa ayoyi masu tarin yawa da suke zaburarwa wajen kokarin fahimtar alqur'ani da kuma tuntuntuni da tunani a cikin ayoyi na Allah subhanahu wataala da cikin abin da ya faɗa wannan littafi ne da muka saukar da shi mubarak wanda yake cike da albarka yace li yadabbaru ayatihi an saukar ne domin su dinga karanta shi domin a dinga bude tarurruka da shi ana rufewa domin a dinga ado da shi a cikin masallatai da motoci Allah madaukakin sarki ce a'a duk ba don wannan aka saukar ba ce li yadabbaru ayatihi domin su yi tintintini a cikin ayoyi na Allah subhanahu wataala wal yatadhakkara ulul albab kuma domin ma'abota hankula su yi tunani domin sai an yi tadabburi kafin a samu wannan tunani da wa'aztuwan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ce na biyu neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da na fulfili bayan aikata farillai ya ce waɗan wannan su za su isar da mutum zuwa ga darajar samun ƙauna ta Allah maɗaukakin sarki ɗaya daga cikin magabata yake cewa a mutum ya ƙaunaci Allah abu ne da yake da sauƙi amma a ce Allah ya ƙaunaci bawansa ya ce wannan shine abin da shine abin da yafi komai wahala masu ƙaunar Allah suna da yawa amma suwa Allah madaukakin sarki yake kauna Allah ya faɗa mana a cikin alkur'ani inna Allah yuhibbu almuhsinin yuhibbu almuttaqin yuhibbu wanini wanini wanini subhanahu wa ta'ala ambata yana son masu takawa yana son masu kyautatawa sannan Allah madaukakin sarki ambata mana waɗanda baya kauna la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur da sauran wajaje a cikin littafin sa mai sarki wannan yazo cikin hadithu al-qudsi Imam Bukhari ya fitar da shi daga Abu Hurairah Abu Hurairah radiyallahu anhu da malamai suke mai lakabi da hadithul wali annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa wama wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu yace bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar aikata nafilfili har sai na kaunace shi nafila shine kari dadi akan abin da aka wajabta wa mutum shi yasa subhanahu wataala yake cewa wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin shine ƙari da daɗi to bayan mutum ya aikata abin da ya wajaba a gare shi wannan kowa yana yi da na kirki da wanda ba shi ba kowa yana tsaye da waɗannan salloli wani yana yi domin ƙaunar Allah domin yana jin daɗin abin da yake yi wani kuma yana yi domin sallar ta zama wajibi a kan shi kamar wani haraji aka ɗora mai mutane sun bambanta to mutane na ƙwarai bayan sun sauke nauyi da Allah madaukakin sarki ya ɗora musu zaka ga kuma suna neman menene Allah madaukakin sarki yake so a babin sallah sai su me Allah madaukakin sarki yake kauna a babin azumi su yi a babi na zikiri bayan na wajibi za su so su aikata na abin da bai wajaba ba a gare su Allah madaukakin sarki ya datar da mu yace bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni bin nawafil ta hanyar nafilbili hatta uhibbahu har sai na kaunace shi fa idza ahbabtuhu Allah madaukakin sarki sai ambata mana gajiyar da bawa zai ci gajiyar da bawa zai samu idan Allah madaukakin sarki ya kaunace shi Allah zai kiyaye shi ta dukkan bangarorinsa zai kiyaye mar zai kiyaye mai gabai zai kiyaye shi daga duk wani dukkan sharri yace fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na kaunace shi zan kasance jinsa da yake ji da shi ba zai ji abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ba yace zan kasance basarahu ganinsa da yake hange da shi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha Allah subhanahu wa ta'ala zai kiyaye ji ya kiyaye gani ya kiyaye sauraro sannan ya kiyaye kafafu ya kiyaye hannaye waɗannan dai su ne gabbai na mutum da ya fi amfani da su subhanahu wa ta'ala ya ce duka zai kiyaye ya ce kuma a ƙarshe wala in sa'alani la u'tiyannahu wallahi in har ya roke ni wata bukata bawan da na kaunace shi yace wallahi zan bashi wala in ista'adani la u'idannahu idan ya nemi tsari a gare ni sannan zan tsare shi daga dukkan sharri na mutum ko aljan ko kuma wata halitta ta Allah madaukakin sarki da shi da mutanen da aljanin da wanda yake jin tsoro duka halittu ne na Allah madaukakin sarki idan ka tsare hakkokin Allah subhanahu wataala shi kuma Allah zai maka maganin sauran halittu abu na uku da malam ibn al-qayyim ya faɗa da suke janyo kauna ta Allah madaukakin sarki gabawa akwai dawamu zikrihi ala kulli hal yace dawama wajen ambatan Allah madaukakin sarki a kowane yanayi an tambayi Aisha radiyallahu anha dangane da zikiri na Annabi sallallahu alaihi wasallam tace kana yadhkuru Allah ala kulli ahyani ya kasance yana ambatan Allah a dukkan yanayi ce yanayi cansa ibada ce da take da saukin gaske amma kaɗan daga cikin mutane ne suke samun dace sai wanda Allah madaukakin sarki ya gano ya gano gaskiya daga cikin zuciyarsu lalle suna so su kasance tare da shi suna kaunatarsa sai kaga Allah madaukakin sarki ya dakatar da su a majalisi guda mutum zai iya ambatan Allah marra ɗari uku ɗari biyar ana zaune zaman awa ɗaya awa biyu awa uku awa hudu amma sai kaga kaɗan ne daga cikin mutane wani zai iya yi ko da su ɗaya akwai wanda ko na bayan sallah da zikirin safiya da maraice ba sa iya takura kansu su yi wasbir nafsaka ka hakurtar da kanka ka zauna ka yi da yawa daga cikin mutane ba sa iya yi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah subhanahu wataala ya ambata cikin littafin sababu abin da yake janyo natsuwa kamar wannan ibada ta zikiri sannan aka ce ba ambaci wata ibada ba cikin alkurani an ce a yawaita ibadar da ta zo a sake ka ambaci Allah iya marar da zaka iya aka ce kamar wannan kamar ibada ta zikiri ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله أكتي كثيرا وأنبت الله أنبتوا ميوا تسيب ابن القيم يكتوى gwargwadon abinda mutum zai samu na ƙauna ta Allah maɗaukakin sarki ya ce gwargwadon yadda yake ambato na Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin magabata wani ya zo ya same shi ya ce mai yana so ya gano ta ya zai iya gano matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ya Allah subhanahu wa ta'ala yake a cikin zuciyarka idan ababe biyu suka haɗu gare ka wannan Allah ne yake so yake kauna can kuma zuciyarka ita take so kana iya bari abinda zuciyarka take so ka aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so yace to wannan shine ma'auni kowa zai iya gane matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan ma'auni in dai kai kana tsare haƙoƙi na Allah subhanahu wa ta'ala kana fifita abin da Allah yake so sama da abin da zuciyarka take so a wajen da ba kowa a lokacin da ba mai tsinkayarka to lalle kana da matsayi a wajen Allah amma in ba haka ba shine suke cewa la taj'alillaha ahwana an-nadhirina ilayka kada ka sanya Allah ya zamanto shine mafi gaskancin waɗanda suke kallon ka in kana tare da mutane zaka tsare haƙoƙin Allah idan ka keɓance kuma za ka aikata abin da suke so ya ce wannan mutum ya raina mahalicinsa ya fifita mutane akan irin wannan kuma masu irin wannan rayuwar guda biyu cikin mutane su na kirki ne idan suka ware suka koma gefe za su aikata abin da suka ga dama irin waɗannan su suke mummunan ƙarshe su ake cewa zunubul khalawat wato zunubai da ake yin su a ɓoye su suke hallakar da bawa su suke cire albarka a cikin rayuwarsa su suke janyo mai mummunar karshe sai mutane su yi ta mamaki su dai sun san wannan mutumin kirki ne amma ya aka yi ya irin wannan cikawa shi kuma Allah subhanahu wataala ya san yana rayuwa ce guda biyu abin da yake nuna wa mutane daban shine alkhairi abin da yake nuna wa mahaliccinsa kuma idan ya keɓance shine sharri sai wannan sharrin ya rinjaye shi a ƙarshe kaga yayi mummunar cikawa Allah ya kiyashe mu yace na hudu shine fifita abin da Allah subhanahu wataala yake so akan abin da zuciyar mutum take kira zuwa gare shi ce mutum yayi ta kokari ya yaki zuciyarsa akan haka Allah subhanahu wataala ya gargade mu a cikin littafinsa akan fifita duniya da iyalai da 'ya'ya da kasuwanci da wajajen zama akan Allah subhanahu wataala da manzansa da gwagwarmaya domin tabbatar da addininsa yace kul in kana aba'ukum ayatana da tsayi faɗa musu ya rasulullah idan iyayenku sun kasance wa abna'ukum da 'ya'yanku wa ikhwanukum yace da 'yan uwanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiya da kuka samu kuka tara wa tijaratun takhshawna kasadaha da kasuwanci da kuke jin tsoron durkushewarsa yace wa masakinu tardawnaha da wajajen zama da kuka nutsu da su ba abinda ba ku sa a ciki ba mawadata kenan yace idan duk waɗannan ababen sun kasance ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi sun fi soyuwa a gare ku sama da Allah sun fi soyuwa a gare ku sama da manzon Allah wato idan aka samu cin karo tsakanin waɗannan ababen da umarni na Allah madaukakin sarki da kaunar Allah kuna jefar da addinin Allah madaukakin sarki ku kama su Allah subhanahu wataala ya ce idan kuka kai ga wannan gandun fatarabbasu to ku jira ku yi dako abin da zai same ku na kaskanci yace hatta ya'ti Allah bi amrihi har sai Allah ya zo da sha'aninsa da al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin sai Allah madaukakin sarki ya fasikantar da waɗanda suke fifita duniyarsu akan Allah da manzansa da kuma jihadi gugurmaya domin tabbatar da addinin Allah na biyar daga cikin ababen da suke janyo kaunar Allah gabawa wanda ta wannan kaunar ne zai samu yadda ta Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mai bukatu a duniya sannan ya samu bukata mafi girma a gidan lahira aljanna kenan ibn al-qayyim yace mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi zuciyar bawa ta kasance mai tsinkayar Allah madaukakin sarki mai tsinkayar siffofin Allah Allah madaukakin sarki ya baza siffofinsa a cikin halittu ta'ammal suduran ka'inati فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل يتي ولو وقد خط فيها لو تأملت سطره ألا كل شيء ما خلا الله باطل يتي يتناني أتكين wannan rubutu na halittu yace zaka ga kai kai tunani akan halittun Allah madaukakin sarki yace zaka ga kamar sako ne ake turo maka daga Allah madaukakin sarki yace a jikin komai zaka ga an rubuta ala kulli shay'in ma khala Allah batilu dan ka kalli mutum idan ka kalli dabba idan ka kalli duwatsu bishiyoyi da sama da ƙasa da kowace halitta ta Allah madaukakin sarki babu abin da zaka gani sai sifofin Allah su kuma za su ƙara maka imani su sake jawo ka zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa yake faɗa wa fi anfusikum afala tubsirun a karan kawunan ku akwai aya akwai izina shin ba kwa ba kwa hankalta ne shin ba kwa gani ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya shirye da mu yace na shida shine daga cikin abin da zai janyo abin da zai janyo wa bawa kauna ta Allah maɗaukakin sarki ya ce bawa ya dinga hangen ni'imomi na Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke waɗanda suka bayyana da waɗanda suka buya ya ce waɗannan da'iyatun ila mahabbatihi ba makawa za su ja mutum zuwa ga kaunar Allah maɗaukakin sarki mutane suna kaunar iyayensu suna kaunar waɗanda suke kyautata musu duka saboda menene wata yar kyautatawa yar kaɗan da bata kai ta kawo ba idan ka kwatanta da abin da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa bayi ce to dukka kalli ni'imomi na Allah madaukakin sarki yace wajibi ne sai wannan ya jaka zuwa ga komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala yace na bakwai yana daga cikin mafi mamaki na waɗannan sabubba da suke janyo kauna ta Allah yace inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yaday Allah tabaaraka wataala shine zuciya ta karairaya gabaki ɗayanta lokacin da mutum yake gaba ga Allah subhanahu wataala wannan kuma mutum ba zai kai ga haka ba sai idan imani ya karfafa sai idan ibada ta yi yawa sai idan mutum ya kasance mai ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan ibada har zai dawo yana aikata waɗannan ibadu da da yawan mutane suke ganin a matsayin nauyi sallah da yawa a yi sallah kawai a yi sallah a wuce a haɗa sallah a yi kaza domin da yawan mutane sun ɗauki waɗannan a matsayin nauyi ba zai iya zama ya ambaci Allah maɗaukakin sarki ba in azumi ya shigo yana Allah Allah azumi ya fita domin an takura mai an matsa mai baya iya zama ya saurari wa'azi sai kaɗe-kaɗe da sauransu ya ce mutumin da ya samu natsuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi za ka samu ba haka yake ba yana Allah Allah lokacin sallah idan ya zo aka kammala wata sallah ta sake dawowa in yayi sallah yana jiran wata sallah idan ya ambaci Allah zai yi kaza abinda malamai suke faɗa ita da'a tana janyo da'a in kai abin kirki zaka ji daɗi wannan zai tunzura ka ka sake aikata wani abin kirki haka shi ma sabo yana janyo sabo idan mutum yayi kisa abu na biyu da zai yi ko kuma idan mutum ya so abin da yake hannun wani zai yi tunani ya kashe shi idan ya kashe shi kuma haka zai ya tadarraj haka zai ta tafiya yanzu zai zo matakin ɓoye gawar wajen ɓoye gawar wani ya gan shi sai ya ce to bari ya je ya sake kashe wancan mutum na biyu haka wani ya sake ganin shi sai kaga wancan laifin na farko shine fa yana kaunar wayarsa ko kuma yana son mashin mashin shi ya kai shi zuwa ga kisa kisa na farko ya kai shi zuwa ga kashe mutum na biyu kashe mutum na biyu ya kai shi zuwa ga kaza haka za ka ga mutum ya tadarraj wato yana bi mataki-mataki yana hawa matakalu wajen sabon Allah maɗaukakin sarki har mutum ya zo a zare imanin a cikin zuciyarsa Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu. Sai abu na takwas da yake janyo ƙauna ta Allah maɗaukakin sarki gabawa ya ce mutum ya keɓance da mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala lokacin da yake sanyowa sakkowa zuwa sama ta ɗaya a cikin kowane dare saukowar da ba mu sanya take ba amma dole mu yi imani da hakan domin sai ka san Allah madaukakin sarki a hakika kafin ka sanya yake saukowa tunda bamu san Allah subhanahu wataala hakikanin sani ba dole ne ko mu yi imani da cewar Allah yana saukowa amma ba za mu san ta yaya yake saukowa ba mu yi imani wato ba tare da kamantawa ba kuma ba tare da kore abin da aka tabbatar ba domin idan ka kore ka ci gyaran Allah madaukakin sarki idan ka ki kai imani nan nan ma kai ilhadi kai ta'addanci Allah madaukakin sarki da tadda mu to mutum ya keɓance da Allah maɗaukakin sarki a wannan lokaci abinda malamai suke faɗa buƙatu na duniya da lahira duka da daddare ake neman su suka ce duk mutumin da bashi da kaso a cikin sa'o'in dare da wuya kaga yayi nasara a cikin sha'ani na addini ko kuma a cikin sha'ani na na rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai abu na tara na kusa da ƙarshe zama da mutanen kirki domin babu abin da zaka ji a bakin su sai tunatar da kai Allah maɗaukakin sarki da haƙƙoƙin Allah da kuma abin da ya dace ya ce idan mutum ya zauna da su ya dinga zaɓa daga cikin maganganunsu kamar yadda yake zaɓa daga cikin kayan marmari idan aka kawo mai yana duba mai kyau ya ɗauka aka duk wanda ya buɗe baki magana sai ka ɗauki mafi kyau daga cikin abin da ya ambata ya ce kai kuma kar ka buɗe baki ka furta wani abu sai idan ka san wannan magana za ta amfane ka za ta amfani mai sauraron ka ya ce sai abu na ƙarshe na goma muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jal mutum ya nisanci duk wani sababi da zai sha makance tsakaninsa da Allah mabuwayi madaukaki wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun yace ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku wadanda suka bada gaskiya ga Allah ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan suka kiraye ku Allah da manzonsa kenan cikin Qur'ani da sunna zuwa ga abin da zai raya ku aka ce shine wannan alqur'anin kuma Allah madaukakin sarki ya kira shi ruh wa kadhalika auhayna ilaika ruhan min amrina sai yace wa alamu ku sani anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yana shamakancewa tsakanin mutum da zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya datar da mu duk ta hanyar zunubi mutum yake samun irin wannan sakamakon sai a samu rana shine dugo na baki da ake disawa lokacin da mutum ya saba wa Allah madaukakin sarki in yi istighfari sai a shafe idan yake istighfari wannan yana nan ya sake aikata wani sabo a sake digawa kaman bakin tawada ana nan wannan bakin ya shafe zuciyarsa gabaki daya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fadhalika ran almadhkur fi qawli allah tabaaraka wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun har mutun ya dawo duk wani abin kirki shine abin tsiya wajen shi duk kuma abin tsiya shi yake gani a matsayin abin kirki ya koma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana mutumin da aka kawata mai mummunan aikinsa sai ya koma yana ganin shi a matsayin kyakkyawa ku ku da kuke aikata alkhairi ku ne waɗanda kuka yi laifi a wajensa shi kuma da yake aikata waɗannan ababe na tsiya waɗannan ababen shedan ya kawata mai su a matsayin su ne ababe na kwarai ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya cike zancensa da cewar to ta waɗannan kofofin guda goma ta nan ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaunace su suka isa zuwa ga Allah madaukakin sarki yace abin da zai tattaro maka waɗannan ababe guda goma isti'dadul ruhi li hada sha'n shine mutum rai ya kasance yayi yayi shiri na samar da wannan sha'ani wan fitahi ainil basira sannan kuma ido na basira ya kasance a bude yace datarwa tana ga Allah subhanahu wataala bayan Allah karshe idan Allah madaukakin sarki ya kaunaci bawa mafi girman abin da zai mai a cikin rayuwarsa da mutane shine ya jefa kaunarsa a a cikin zukatan mutane ya zo cikin hadisi ingantacce sai mu cike da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza ahabba Allahu al-'abda fi sama idan Allah madaukakin sarki ya kaunaci bawa a sama nada jibrila fa qala inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbahu sai ya kira mala'ika jibrilu yace mai Allah yana kaunar wani kai ma ka kaunace shi jibrilu mala'iku ba sa saba wa Allah take mala'ika jibrilu sai kaunaci wannan bawa yace thumma yunadi fi ahli sama sai jibrilu yaje yayi shela a cikin mala'iku anna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu cewar Allah yana kaunar wani sai ambace shi da sunansa da ake kiran shi a duniya kuma ku kaunace shi gabaki ɗaya ku mala'iku mala'iku sun ninninka mu yawa mu da aljanu waɗannan hadithai na Allah hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani suna tabbatar da haka domin hadithi na imam muslim ya nuna mala'ikun da za su jawo wuta su kawo ta filin tashin alkiyama sun kai kusan mala'ika wajen biliyan hudu da wajen miliyan ɗari tara iya waɗanda za su jawo su kawo shi yasa Allah madaukakin sarki ke faɗa wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sama akwai baitul ma'mur wani gida da ake ce mai baitul ma'mur kullum mala'iku dubu saba'in suna shiga ciki su bauta wa Allah aka ce ita ce Ka'aba su suna shiga su bauta wa Allah idan suka fita gobe wata tawagar ce za su sake shiga har kiyama kuma haka za a yi ta yi dubu saba'in dubu saba'in dubu saba'in shi sa idan ka tattara waɗannan hadisan kana iya cewa mala'iku sun zarce mutane da aljanu yawa Allah madaukakin sarki ya datar da mu to Allah madaukakin sarki sai ya ce wa mala'ika Jibrilu je kai kira a cikin mala'iku Allah yana kaunar wani ku kaunace shi a ƙarshe aka ce thumma yud'u lahu al-qabulu fil ard sai a sanya mai karbuwa a doran ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine fadin Allah madaukakin sarki innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda dalle waɗannan da suka yi imani suka aikata aiki na kwarai da sannan ubangiji zai sanya musu kauna da karbuwa a cikin zukatan bayi Allah madaukakin sarki da da mu Allah ba mu ikon tabbatar da waɗannan sabubba Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin mu da fitintunu da suke faruwa a cikin waɗannan ƙasa Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kare addinin mu ya kare mutuncin mu dukiyoyin mu Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancin mu da aikace aikace da sauran ababe da muke yi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da shugabannin mu gabaki daya Allah ya cusa kaunar mu a cikin zukatansu da kuma tausayin mu kuma Allah madaukakin sarki ba mu iko yi musu biyayya akan gaskiya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin